وأنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واعلم عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يومنا مدرسة ثلاثة عشرين لهدو ga wata na ɗaya shi ne wata al-muharram hijirar manzo sarrafa daga makka zuwa madina shekara 1446 a wannan masallaci mai albarka markazu bin taimiya a darasin littafin muqaddimatul uzziya lil jama'atul azhariya littafin da yake magana akan fiqhul malikiya wanda babban malami Sheikh Abdul Hassan Ali al-Maliki ya rubuta sai daga malamai na karni na tara an haye shi 857 ya rasu 939 Allah ya kan shi da rahama ya sa albarka abin da za mu karanta. Fasulun Mala ya ce, Rakatar fajar rabibatun, tattafiru ilaniya ta fusuwa. Fasulun fasali zai rarrabe mana rakatar fajar. Akwai wanda ya ce rakatanin fajar, wanda kaga inda ya zafa to zafin nun. Saboda haka kenan rakatar fajar, maimakon rakatanin fajar. rakatar fajir sau da haka rakatar fajir ragibatun abar kwadaitarwa ce taftasir ilaniya ta fusuwa kuma tana bukatuwa zuwa ganiya wadda take bance ta ragiba iya daga usul na malikiya suna rarrabe tsakanin ragiba da kuma mustahab ragiba abin da aka kwadaitar bangaren kenan abin da ya shayi ladan shi ba tare da yin umarni ba sai su kira shi da wannan kaga nan sara sai na ce raka tal fajr khairu min ad-dunya wa ma fiha aw sarwa nan sara sai ce lahu ma habbu ilayya min ad-dunya jami'an wannan raka'o'in guda biyu su suka fi soyuwa gare ni daga duniya duka baki da Aisha ta ce lam yakun rasulullahi sallallahu alaihi wasallam min nawafil ashadda ta'ahudan babu na filfilin da annabi sana sai fi matsar bibiya min rakatain al-fajr daga rakatain qabla al-fajr a wata ruwaya ta ce lam yakun yadi uruma abadan ma ki bi zama yana barin waɗannan na filfili ba shi yasa ce ragiba wa waqatuha ba'da tulul fajr lokacin da yana shiga da zaran al-fajr ya hudo wa man dakhala al-masjida wanda ya shiga masallaci fa wajada al-imama yusalli subha sai tarar da tuttuni liman ya kabarta sallah asuba taraka huma ya baraka atal fajr wa dakhala ma'ahu shiga tare da liman wa man fi mas'alihi salat in kuma an tsaye da sallah wa huwa kharij al masjid amma bai shiga ba yana waje fa yana yarka'uhuma to anan sai yesu malam ya kafawa ta rak'atin matsarre ba ji tsoron raka za ta kubce ne ba bayan kafa in ya ji tsoron zalika da kalma imam sai shiga tare da liman za ka ga da akwai waɗanda su in suka zo ko da sun tarto liman yana sallah sai su koma baya sai sun kawo wannan ko da ko asuba za ta kuce ne abin mamaki ma wani za ka ga ya rasa asuba yanzu ya zo masabuki ne raka a ta kuce ne sai je shigarta da katar fajar yana ta dukkan gurare katar fajar kin da dama ba ma an sassa ba za to da kawai dungura ce kawai ya dukkan gura sai yanzu kan ya zo sai ka gane ma ya warware daga ruku'u na raka sabi tun da shi ma limamu mai sauki ne to kaga yanzu ya fatan fatakarka saboda haka garin lalaban wancan babu to wannan dama shi bai da hujja shi wannan bai da hujja saboda kawai da zaran ka zo idan ku yi masa salatu fala salata illa maktuba sai kuma wanda shi kuma sai tsaya a waje in yana ga kenan yana jin yana da tabbacin raka'a ba ta kumce mishi ba to shine waɗansu daga fuqaha suna ga zai iya wannan amma kauli rajihi ko a wajen masallaci ko cikin masallaci kai ko a gidanka ne liman ya kabarta sallah kau kai gaugawa ka duka sallah saboda idza idza uqimat salatu anan sala zai ce idza uzira bi salatu alaikum bi sakina duk lokacin da aka kira sallah fas'au ilayha wa alaikum biskin ku tafi zuwa gare ta saboda haka kenan abin da aka yi umarni as-sa'i ila salat kuma mutum kai tsaye komi ka bari da zara an kira zuwa ga sallah musamman ma an tsara sallah sannan kuma rakatar fajr kenan sunna ce wacce take qabaliya kenan in ka shigo tuntuni liman ya kabar ta sallah anan gurin sai ka shiga tare da shi amma akan rama ta daga baya ko dai kai tsaye ko kuma bayan hudawar rana sai ka sallace ta duk wannan wasi liman yana idawa ko kana iya tashi ka kawo kayanka hadisi na Qais ibn Amr yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan yusalli ba'da salati subh ya ga wani mutum yana sallah bayan sallah wacce take ta asubahi fa qala ya nabi sallallahu alaihi wasallam yace mai salli salati subh rak'atan kai raka'a biyu sai mutum yace inni lam akun sallatu rak'atayn allatayn qablahuma wa sallatuhuma al'ana yace yanzu sune na sallata ya nabi sallallahu alaihi wasallam shi ya tabbatar da shi haka Abu Hurairah yace manzo sallallahu alaihi wasallam yace man lam yusalli rak'atal fajr wale sali ya ba da masu kulashin kaga kenan duka mutum zai yi saboda haka kauli rajihi babu zance in ka tsaro liman yana sallah ka yi raka'atul fajr wala a cikin masallaci wala bayan masallaci sai dai kana da damar bayan an yi da sallah kai tsaye ka tashi ka sauya guri ka kawo ta ko kuma ka bari sai bayan rana ta ɗaukaka ka kawo shine Tirmidhi yace wal amalu ala hadha inda ba'd ahli al-ilmi min ashabi nabi sallallahu alaihi wasallam wa ghayrihim idza qimatu salatu Allah ya salli ar-rajul illa al-maktuba yace kan wannan aji wa bihi yaqulu Sufyan ath-Thawri wa Ibn Mubarak wa Shafi'i wa Ahmad wa Isaq ibn Rabi'a wa yasab an yaqra fi ma bi umm al-Qur'an faqat mustahabi ne tahiyyat al-masjid mutun ya karanta Fatiha kai sunna ne khaffafa ta ba ta rakatul fajr ka zo kai ta tsawaitawa har liman ya tsada sallah asubahi saboda hadisi sun zo uwar mummini hafsa ala kare da a gare ta ce annabi sallallahu alaihi wasallam salli rak'atayil fajr rak'atayil fajr fi baiti yukhafifu ma jiddan yaka haffafa su kware aisha ta ce kana so ya salli ya salli rak'atayn qabla al-ghada ma kina sallata rak'o'i guda biyu nan na kafi a sawa sai khafifu ma yaka haffafa su hatta ne la shaku qarabi ma bi fatihatil kitab amla amma ina dan kokonta wai ya karanta na ko bai karanta ba Aisha ta ce manzo Allah sallallahu yana karanta wa salasa yana cewa ni'matu surataini san barka da surorin nan guda biyu yuqra'u bi ma fi rak'atayn qabla al-fajr qul huwallahu ahad wa qul ya ayyuhal kafirun suratay al-ikhlas yana karanta kamar wani mabudi ne na ibada ta al-fajr kaga al-fajr ya hudo sai karanta suratay al-ikhlas marhi ne wutri kaga nan ma na karanta ne suratay al-ikhlas kamar an buɗe da ikhlasi an rihe kuma da ni tauhidi an buɗe da aqida an rihe da aqida anan sara sai kawai ibnu mas'ud yace ban zan ma usi ma sami rasulullah da karawa fi rak'atayn ba'd al-maghribi wa fi rak'atayn qabla fajr qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad anan sara sai da karanta wadannan haka abdullahi ibn abbas yace anan sara sai da karanta rak'atul fajr rak'a ta farko قولوا آمنا بالله ما أنزل إلينا ما أنزل إلى إبراهيم نبيكما قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا شهدوا بأننا مسلمون sau da haka kenan wannan shine rakatul fajr kuma shekul islam ibn taymiya Allah ya dan shaida rama hadisin da arba suka fitar manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa yabn adam yatmanni arba rak'at min awwal naharika aktika akhir dan adam kalamun ce mun raka'a biyu ko farkon yininka raka'a hudu farkon yininka ni kuma na lamun ce maka karshen yini ma'ana salim alim har karshen yininka zaka kai karshe lafiya shekul islam yace shine raka'atul fajr sallar asuba raka'atul fajr sallar asuba to dama na tsara sai na cewa sallar suba fil jama'a fa yau fi zummatillah fala takhfadu la fi zummat wanda ya salla asuba a jam'i yana cikin alƙawari na Allah kar ku warware ma Allah alƙawari da wannan bawa na shi zaman to ya kulla da shi shi yasa da adam yana da hirzi kala kala hidi in kaki sai kuma in kai kasa shakka to da babu matsala a cikin imani kuma shakka innamal mu'minuna allazina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu kadai mumine su ne da suka tabbatar da imani da manzo su malam ya samu shi yasa yana daga shuruɗ na la ilaha illallah guda bakwai daga ciki akwai al-shakku al-munafi lil yaqin shakka wanda take korewa yaqini ko imani inda shakka to ba zai karbu ba in ka kara kai rak'at al-fajr kai sallah asuba a shimbi to kana da wani alƙawlin da wani mugun abu wani baka sasan na na na na musiba wani gilla ba zai faru gare ka ba har ƙarshen yini wala addininka wala alahiyarka wala iyalinka wani abu zai muzanta ma ba to da hadisul qudsi Allah yake cewa ya bar ayat ugman li arba rakat min awwali narika asika akhira duk da wasu na ga kamar kenan wannan arba rakat ne na salatu duha fasl fi salatu duha fasl zai bayyana mana salatu duha salatu duha mustahabba sallar duha mustahabbi ce aktaruha zamanin rak'atin mafi yawan ta raka takwas amma babu kaidi saboda ba dalili bane bai kayyade wannan annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin a fato maka shekara ta takwas da ya salla raka'o'i guda takwas wasu sai suka ce kenan karshen yawan ta wannan amma babu kaidi shi yasa an samu daga magabata zaka ga akwai mai raka 50 wani raka 100 ma haka wata tuwa saboda lokaci ne tun daga inda rana ta dago har zuwa lokacin zawali lokaci ne wanda yake wasu akan yin nafila saboda haka in kana da nishadi kana iya tashi kai ta sallolinka a bisa dalilai wanda suke mutulakai wanda ba kayyade ba aka ce ma mutum kare ya kokar Allah kana da damar dukkan ibada sai dai kawai ya zama to ibada ce wanda take mai kyau salatu zuwa mustahabba wa aksar wa samani raka'atin mafi yawa raka'o'i guda hudu ne kama raka'o'i takwas kama hadisi na Abu Zar manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce yusbi ala kulli salama min harikum sarqa fa kullu tazbiya sarqa وكل تعمير سرقة كل تعليل سرقة كل تدبير سرقة وأمر بالمعروف سرقة ولا المنكر سرقة ويجزئه من ذلك ركعتين يركعهما من الضحى يا إشي كاين سرقة لقبة تريد كل تسين ركعة بيكو إن كيت صلاة wannan raka'a biyu tana da amfani bai kamata ba ce ɗalibin ilimi yana wurin tare ta saboda in ka yi ta a duk rana to kamar gaba ɗari uku da sassin duk ka ba da sadakar su kamar kayan sadaka da kafafuwan ka ɗari uku da sittin gaba ke sannan kuma yin waɗannan rako'i guda biyu suna daga wasiyar da annabi sallallahu alaihi wasallam ba dadin shi Abu Huraira kamar yadda ya ce Usani Khalili sallallahu alaihi wasallam bi salatin badadi na annabi sallallahu alaihi wasallam ya mu wasi abu uku ka gani sai da yace badadi na yace wa salatu duha ya mu wasiya in kiyaye salatu duha idan dai saboda ka salatu duha tana daga salloli waɗanda suke masu amfani musamman ma in rana ta ɗan ware zafafa annabi tara sai na ce salatul awabin ina tarmadul fisal sallar masu komawa zuwa ga Allah subhanahu wataala shine lokacin da rana ta ɗan wara kona biyar raƙun masu waje kafafun su tafin su ba su da kenan kufi ba su da kariya to lokacin da rana ta ɗan wara zafi wannan lokacin yana da muhimmanci mutum ya zama to ya kokarin ya yi salatu wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kenan ya yabi wannan sallah da kuma cewa sallah ce ta awabina awabin kenan bayan Allah bayi masu komawa zuwa ga ubangiji subhanahu wata'ala kenan salatu duha tana da tambun fadala hukuncin ta malamai sun tattauna akai maganganu guda shida mafi kusanci wasu suka ce mustahabi ne mutalaka mazhabi na jumhuri su suka ce mustahabi ne yinta da biyu suka ce mustahabi ne ka yi ta wani lokaci wani lokaci ka barka ba san muwazaba a kanta wani mazhaba ta hanabi su suna ga ba saboda yin muwazaba kai sai zama kamar wajibi ne saboda suka ce kissa ta yutubani bin malik manzara sa sai na yake cewa kenan a kana nabi zai salli duha sai ce mara aikin sallaha gai da zalika yau ba taba ba gani yayi sai wannan rana din haka Aisha ta ce mara da razzaba salatu duha ban taba ba gani annabi sallallahu alaihi wasallam yayi salatu duha to kaga duk wannan suna nuni a bisa rashin muwazaba da maki sallallahu to amma annabi sallallahu alaihi yakan barin muwazaba abu to da gurin ka a farlanta ma bayi to bayan kuma yanzu annabi sallallahu alaihi wasallam ya tayi kaga wannan abin da ake jin tsoro babu shi na wajabtawa saboda haka kenan ya halitta mutum ya yi muwazaba musamman ma annabi sallallahu alaihi Aisha take cewa kana amalu hujima aiki annabi sallallahu alaihi wasallam tutur ne kowane lokaci kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yuhibbu idza amil amalan yana sa in ya aikata aiki ya dawoma kai habbul amal illa ta'ala adwama wa yanqal aikin da Allah ya yi so aikin da za a dawoma ko da kaɗan ne amma mazala salsal ta ce in kana so la yad'ul amal masafatan an yi tarada alayhi anan tara sai kan barin yin aiki jin tsoron kafar nan ta al'umma kuma bai shiku alayhi lokacin wannan hada irtifa'u shams duka ya halitta har lokacin da kenan rana za ta zafafa sai kuma har zuwa kenan dab da lokacin zawari shine za ka zo sai su ce kamar sha biyu ko sha biyu sauran kaɗan to dai kuwa ba ta duha ne adadi kuma kenan wannan sau da ka kalla dai raka biyu kamar yadda raka'o'i karamci biyu ne in ba wuturi ba wuturi shine mara amma karamci raka biyu sau da haka kenan kamar yadda abu hurera ya ce ausani salatan bi khalili wa an wa raka'ata duha kuma raka'o'i biyu na wallaha kuma za mu ga tausayar manzara sallallahu yawanci ibada da zai ma sabai wasiya ko ya umarce su zaka ga bai umarta su nuna abu mai yawa kamar wani adadi mai yawa na kan sai ta mutu abun bai da yawa kaga misali irin su abin nan da ya ga ma juwariya kaga subhanal ladhi al khalqi wa rizana fi jannati arshi bi dari kalimat kaga kamar sai da istighfar guda ɗaya ne a'udhu bi kalimati guda uku ne bismillahil ladhi la yadurru guda uku ne amma da kaga ga dambun fa'idan da yake tattare da wadannan ma'ana da sassan zai ga ma ba zai ce ba ka je ka ringa yin dubu ko dubu ɗari ko dubu kaza abu ne wanda yake sauka sau da maki sai na cewa kuɗin su da halittar su sama an tsoro ne da mikakken addini kuma addini wanda yake mai sauki wanda Allah ce yuridu lillahi bikum yusra wa la yuridu bikum usra Allah yake cewa ma ja'ala alaikum fi dini min haraj saboda haka addini mabaniyin ala misali addini sannan kuma addinin Allah babu wani abu wanda yake na kunci da tsanani da tattare da shi وتهية المسجد دكما تهية المسجد وهي ركعتان قبل أن يجلس ركعة بيوتي كافي مسلم يزونا ولا تفوت بالجلوس أما باك كوتي وادان كازونا أقوى حديثنا أبو قتادة وجه بخاري لو سلسلنا كم فترش ما جاء سنة جاء إذا ذكر أبو المسجد فلا يجلس قتادة صلي ركعتين wannan ne ne daga ladabi na shiga masallaci dukkanin mutumin da ya shiga masallaci to da akwai waɗansu adab da ake bukatar al'umma ta musulmi da zaman ko sana zance waɗannan adab saboda mafi alkhairin guri a ban ƙasa shine masallaci baya dacewa al'umma ta musulmi ta mai da masallaci tamkar wata fada ko majalisa yadda zai zama to an shiga masallaci ana zantattukan da basu dace ba na duniya zantattuka wata kila ma za ka ga da waɗansu kaba'is na magana irin yasassan magana kamar a ce gulma a masallaci kamar misali a ce yi da musa a masallaci kamar a mai da masallaci gurin kalle-kalle za ka ga wani lokaci wasu daga matasa na gyara halaye wani za ka ga zai iya shiga masallaci ya buɗe salula da wani kitsa na wani siyasa ko ya buɗe tafi na wani ta yadda za ka ga da akwai abubuwa na barkwanci da waɗansu abubuwan da ba su dace ba da waɗansu gaba na waƙoƙi kaga kuma a cikin masallaci ko kuma misali a sawa kamar da za a ringa yin mizmarar shaitan yana tashi ko kuma mutum ya samu sonori ko wani abu wanda za ka ga shi ma yana ba da wani tsara ko ƙara wanda yake na coci ko kuma su wata wata na gidan giya waɗansu abubuwan da ba su dace ba sai a dinga ji suna tashi a masallaci wanda kuma guri ne wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya yi umarni kenan fi buyutin adina Allah an turfa wa yuzkar fi hasmu يسبحونه فيها بالغلو والآصال رجال لا تلهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله الخير الصلاة لكن gurin da Allah ya yi umarna ɗaukaka ginin shi ko a ɗaukaka al'amarin shi wanda masu kulawa ma da nan alama ce gaga mutum yana kulawa da masallaci alama ce ta imani da tsakarar shi inna ma ya amuru masajidan lahu man amana billahi wal yawmil akhir وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. Allah ce kadai waɗanda suke raya ɗaukun na na Allah subhanahu wa ta'ala sai wanda suka tabbatar da tauhidi imani da Allah suka yarda da alkiyama suka zama suna tsaye da sallah suke ba da zakka ba su jin tsoron kowa sai Allah shi yasa suke da daraja da matsayi a gurin Allah musamman wanda suke daga sauki a masallatai ladanai kaga tana da wani tsawo shi na musamman da ba kowa ke da ba annabi sallallahu alaihi wasallam ce afwal nas a'naqa yawmal qiyama al-mu'azzimun afwal nas a'naqa yawmal qiyama ladane su suka yi mutane gwafin lada suka yi tsawon wuya ma'ana su kauran sakamako a ranar alkiyama wanda suke ladane suna daga na gaba gaba wanda suke tarannu masu fada tsagen ladanai menene yasa saboda suna daga waɗanda suke kaga so suna kira zuwa ga kiran sallah suna jaddada kalmar tauhid wanda nan sallah sai na cewa la yasmahu man sautu mu'azzinin raqaban wa ya yusmu wa raqaban wa la yaqu illa shahidan hu yawm babu abin da zai ji karan sautin ladani danyen abu ko busashi a ranar kiyama sai ya bada shaida cewa tabbas wannan bawa ya kira sallah ka tuna ranar da al-yawma naqtumu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksubun a ranar ne zai zama ɗanya abu da busasshe mutum ko aljani in sun ji sautin za su yi shaida cewa wani ɗan wani wani shaida ne mun ji sautin kiran sarari yana jaddada kalmar da ta fi kowace kalma kaga babu ɗaukakar lada kamar wani me yasa suka samu ɗaukakar lada saboda ɗakunan Allah ne suke aikata abin da Allah subhanahu wata'ala ya yi umarni duk matashin da zai hakurtar da kai shi ya tsayi akan kulawar da masallaci ya zama zuciyar shi tana da alaka da masallaci sallar farilla nafila ce musami rawatib karantar da alqur'ani mai kama qawmun fi baitin min dunillah yatluna kitabal lahi wa yatadarasunahu bayan illa nazalat alaihim as-sakina wa ghashiyatuhum ar-rahma wa afatuhum al-malaika wa zakarahum Allah fi man inda ku zauna a masallaci kuna tukurin qur'ani kai da abokinka kuna muraja'a irin halakoki misali ku tattara yara irin tsarin da zaka ga ake yi ‘yan yara na kun su je suna shiririta suna wani kalle-kalle da dubara a zuwa sassara su misali cin hikima cikin salo kamar wasa misali ana karantar da su Qur'ani sannu sannu sannu sai zuciyarta ta kullu da masallaci to kuma yana daga guda bakwai Allah zai ma sakamako na gara fasa wa rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid mutumin da zuciyar shi take kulla take rafi da masallaci mutumin da zuciyar shi take kulla a masallaci to yana daga wanda zai zama ko ya samu wannan garaba su a gurin Allah ranar alkiyama kenan alaƙantar da kai da masallaci mutum ya zama so yana ambata Allah a masallaci yana ƙoƙarin kiyayewa wanda yana da abin da yake samu sai samu ɗaukaka a duniya kuma duk mutumin da zai kulla alaƙa da masallaci zama yana kulawa da masallaci tun a duniya sai Allah ya nuna shi a matsayin tauraro in ɗalibi ne sai Allah ya sa ya zama wani fitaccen malami wanda yake wa shahurin malami wanda yake tsanani in ma ma'aikaci ne ko mai karatun boko ne sai kaga Allah ya caccaka shi har suka kashi duniya Allah ya nuna cewa wannan nashi to da ƙara ta in san sun Allah ya sulhun sabbi afala shi yasa wata mata da take share masallaci lokacin da ta mutu aka binne ta da jaraba ga ma mama za ta sana saboda ana ga kawai tana daga cikin waɗanda suke kawai waɗanda suke kawai ba kowa ba amma ana ga yace ina matan da aka ce za mu yace dilloni ala qabariha mu je ku gana makabarin wani matashi aka yace dilloni ala qabari mu je azama da Musa yace abu mu je gurin kai ku kai ku gana mu sallaci ku gana mu kabari aka ji annabi sallallahu alaihi wasallam yace inna hadhihi al-qubur mamlu'atun zulma wa inna ma munawwiruha li sababi salati wa qamar yace da kaburin makwantan nan kushiyina amma karar suke fito wa inna lillahi wa inna kai ka kaza makwantai ne zamanin maza da suka ake magance ba hoyo ba zamanin maza ya ce amma mu zuwa su a cikin suke ne amma Allah zai harka ta saba kuma za a ɗauke mu za a kai mu ɗaya daga makwantai suka in an ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam to me kake tunani kuma abin da yake haska kama bawa in ka ga haske a tare da bawa ko a kabari ko a lahira to Allah ya nisa domin ya lamin da Allah wa nuna kuma da ni in ku ga haske a lahira mutum da haske shi shi yasa munafukai da basu je da hasken su ba sai a yi musu wani abu irin tsarin abin da suke a duniya da a sa musu tuttu da takaici za a tashi sai kawai a nuna musu haske yau masarar mu'minin al'ummina ya tsaro da rubayin arewa mafi imani mu'minai ga hasken su na gaba gare su baya gare su hasken su yana haskaka musu saboda a duniya sun rayu da haske na imani kamin sun rayu da hasken imani saboda tafsirin lawan da zai amuru bil kawai sabi cikin rayuwar duniya wafin akhira kaga a duniya da hasken sun mutu da hasken a barzan sun su je da hasken ana sa mutum kabari kawai sai kabarin da aka sa shi aka lullube aka toshe kowace kafa kawai sai wani haske na musamman sai aka ba sai kuma a faɗaɗa shi matsatsin wannan suka sai a yalwata shi gabas da yamma gusun da arewa sai kuma a nuna mai gidan shi na aljanna saboda fishira kuma yau mai sai a nuna mai gidan shi na aljanna ce aka kwantar da hankali sun kasa shi wanka gidan kai sai a gwada mai wata ake da ka kuskure can zaɓe sai kuma a buɗe wata kowa daga aljanna kowar da za ta dinga bashi ni'ima da kamshi da sanyi wanda kuma ka tuna wa inna rewa da tujar min masirati khamsiya ita aljanna tsakanin ka da ita kamshin kururi da soye-soye da tashin kamshi tsakanin ka da wannan kamar ka da samaniya yanzu aka hudu ko daga samaniya to daga nan zaka rinka jin kamshin kururi da wani soye-soye da shagalin aljanna ka gani tsakanin ka da aljanna sai shekara 500 zaka rinka sansanin kamshin to sai a buɗe mashi wannan saboda haka sai ya zama sai kuma aiki na gari sai ya zama na tare da shi shi yasa ibada Allah tsadar gare ta Allah ya ce wasu bin nan saka ma na dine don rabban bil ghada ta rashi din sai kai hakuri sai kai hakuri musamman a ƙarshen zamani a irin wannan zamanin dole ya kai hakuri sai mutum ya jure musamman matashi saboda shawagin suna da to duk lokacin da ya zama abin da zai shagaltar da kai kautar da kai daga bauta Allah yana da yawa to lokacin ko kautar ta yawa duk lokacin da ya zama akwai wasu shawagin da za su iya shagaltar da kai baloci kaza ne duk abubuwa na shagaltarwa suna da yawa amma duk sai ka kau da kai ka haƙura da lamarin Allah to kuma za ka sha ma shi yasa ya Allah ce wasu bin nan saka wata jini ko wala shi ne na wuce sai ka yi haƙuri sai ka haƙurtar da kanka ka jure sannan za ka samu wannan garaba in ba haka nan ba kenan zai zama to baka dace shi yasa zaka ga masu riko da wannan aqallun nasa sai ka hada matasa guda dubu guda ɗaya ne zaka ga Allah ya mishi kamar kasar ya tsaya ya hakura yana bibiya yana ga abin da yake Allah sa mu ci waɗanda suke yan karam wa tahiyatul masjid wa hiya rak'atan rak'o'i guda biyu ne ɗaya ne daga ladabin masallaci kenan da mutum shigo masallaci ana son shigar kwantawa sannan kuma tun daga hanyar zuwa masallaci akwai addu'a sannan kuma in ya zo zai shiga masallaci kaga akwai addu'a bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah allahumma inni as'al allahumma inni as'al allahumma inni as'aluka bi fadlik allahumma iftah li abwaab rahmatik allahumma iftah li abwaab rahmatik Allah ka buɗe mun abwaab rahmatik ko gobe wanda ke na rahamanka sai ka shiga da kafa ta dama in ka shigo kan gaisa da abokanka kan tsawara ma kowa magana sai ka je ka yi sallar ka amma na san ka kirja da gimshi shi yasa lokacin da aka buɗe annabi sallallahu alaihi yana shiga abin da ya kawai ya fara shi ne sai ya gurin ya ciki sai sallah saboda haka kenan kana shiga masallaci ka zo gurin ganuwa ko katanga shikenan sai kai raka biyu sai ka zo ka gaisa da jama'a masallaci za ka shiga ne don saboda abin da aka yi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna rusallan tubun liha inna ma wali salawa wa zikrillah takbiri sallah ambata Allah shine yau wanda yake na masallaci da kuma abin da yake da alaka da misali na al'umma musulmi amma a zo a sarrafa masallaci ga wani abin da ba wannan ba wannan ba shi wasu kan tunanin kamar ka zo shiga masallaci za ka ce wa annal masajida lillahi fala tad'u ma Allah ita wannan masajida ana ba ka labari cewa gurin ibada nan ma Allah ne kawai cancanta abuta babu wanda ya cancanta amma ba addu'a ba ce ta shiga masallaci addu'ar shiga masallaci da addu'ar fita daga masallaci waɗannan addu'o'i ne waɗanda suke sallami da kuma nisanta masallaci da dukkanin wani nazaru da rafasu da duk wani abin da bai dace ba ba a masallaci ba a bukata a ji wani sauki illa tsaye ba a bukata a ga wani aiki illa tsaye saboda haka kenan mu kula da wannan wala ka futu bil julus amma ba ta kumcewa mutum dan ya zauna saboda akwai hadisi na Jabir bin Abdullah wanda yace Sulaykul Zakfani ranar Juma'a ya zo shi annabi sallallahu alaihi wasallam kutuba sai ce ya Sulayk kun farra ka araka fi Sulayk ta shi kai raka bi sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace idza ja'a rukum yawm al-jum'a wal imam lafta falyam falyam ka raka fi wala tawajjawa fihima wanda ka ko ka zauna sai ka yi ta wa qiyam ramadan sai kuma qiyam ramadan wa salatu 20 raka'a raka ashirin da uku ce shafi wa wata amma har shafi da wuce ana littara shafi da wuce dangane da yami ramadan ahalin ilimin sun da juna sani akan cewa shin yana halitta ne bayan waɗannan adadin salloli na sarawi a ƙara waɗansu adadi ko kuma kawai abin tauƙifi ne wasu na ga cewa bakin adadin wannan shi ne kamar yadda Aisha ta ce ma za a rasu la zafi ramzan wala fi ghairihi alasna ashara raka'a ba da rasul annabi sallallahu alaihi wasallam bai ƙara ma bayan waɗannan rako'i goma sha wasu kuma suna ga a abu ne wanda yake mutlaka wannan ba ya nuna ba ai abu ne sauƙifi ba ya halitta ka ƙara bayan wannan shi yasa da dama daga magabata tun daga sahaba zuwa tabi'ai yana koyar da sukan ƙara waɗansu adadin rakoni sukan tsayuwa a kan waɗannan adadi na rakoni saboda haka in so samu ne mutum ya zama so ya kai wannan adadi na salatar sarawi wannan shi ne amma baya nuna haramci na rashin ƙarawa a bisa wancan adadi in har kana da nishaɗi to akwai dalilai waɗanda suke matsalatai kana iya tashi ka kawo gwargwadon rakonin da kake so ka kawo a watan Ramadan. To da haka kenan wannan yana daga abuwan da yake mai kyau. Kuma musulmi ya kiyaye kanshi daga rashin tsayuwa a musamman salatar tarawih. Sallar da karamci raka goma sha ɗaya. Wanda rako'in nan duka a mafi da ake amma kaga manzo sallar sai ce man kama Ramadan imanin ba sabat bukira lahu ma kaddam da zai. Yanzu Ramadan ya wuce. Wani tun da aka wara zuwa ƙarshe tarawih ba da kufce shi wani kuma daga rana ta iya ta biyu ya yi na marmari daga nan an kare kuma yanzu ga ramadan ya wuce lada ya tabbata da sakaki kuma kaga ya yi tsakana sau da haka da haka ya kamata duk mumini ya dinga ribata Allah bai shar'anta waɗannan ibadu ba sai da mu Allah bai ba da wannan rangwame da wannan bonus ba sai da mu to bai kamata ba a samu musulmi yana kasa a gwiwa lalle kasala wajen ibada nauyin jiki wajen ibada ko da ba komai a tattare da shi sai zaman tsawo shahalayen munafikai ya kamata mumini ya nisan ta kai shi wa idza qamu ila salati qamu qutana yura'una nasa wa la yadhkuruna illa ilaha illa qalil ba su ambata Allah sai dan kadan suna nauyi wajen sallah ba su tsayuwa a lokacin da zai su su tana yin musu nauyi asal salati alal munafiki saboda haka kenan ya kamata mumini ya zama tune kwaɗayi riban kafarilla na fiya. Wasu salatu ƙaunar zuhur, sannan kuma ana sa musulmi ya zama yana sallah ƙaunar zuhur wa ba da da bayan wa ƙaunar asir da kafin la'asar wa ba da magari wal isha wa da tafi zarika halilu ya ce amma wa ba iyakance ba. Bal ya salli ma ta yasta, ya salli abin da ya sauka. Da ya ka kama hadisi na Ibn Umar ya ambata kenan rawatin. Wannan rawatin in ka haɗa musu raka'atul fajr kaga za su ba ka rakoni goma sha biyu uwar mumine umu habiba din ta ajin tafiyan ta ce na ga manzo Allah ta tsina ta man sallah sun ta ta raka yau ma laila tadawwan wanda ya raka goma sha biyu yini da dare dan neman laya wani ya lahu bihin na baitan fil janna aljanna za a gina mai gida aljanna za a gina mai gida aljanna yau in kai goban ka jiban kai duk za a gina ma wani kullum da wajatun min ma'abi kowa yana da kwakwalan daraja gwargwadon ake da ita lahira in an je ba kamar duniya rubba kasiyatin fi duniya ariyatin fi akhirah so diya wanda take da tsira a duniya zaka ga kuma a lahira tana tsara lahira akwai abun mamaki zaka ga mutanen da kana mamaki abin da a duniya su ne ake nuna amma sai an je lahira sai ka ga ko kuda ba sai ba ko kuda ba sai ba to da ita kanta duniya in madogarar kawai duniya kake zance mulkin duniya da kudin duniya da dukiyar duniya ko to gaba daya lau ranar duniya ta abu da inda Allah jana abu ko zaman ka ka kafin shirka ka inda duniya ta kai gwargwadon sauran gurin Allah ka hore da ba zai shamu kuskurwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ayyar duniya ce mari wa duniya ma na siya illa karakimun ita wala ta ta shajara thumma saraha matsayina kamar a duniya kamar matafi ne da ya tsaya karkashin bishiya kawai daga nan gurin kuma sai annan zan ke ce a duniya mal'unatu mal'unun ma fi ila zikirin lawa ma wala wa alimun muta'allim duniya tsinanniya ce da motocin da da zinariyarsa da fesir kinsa da wayakinsa gabaki ɗaya da iraniyar kinsa duk tsinanni ila zikirin lawa ma wala sai an bata Allah da kuma abin da yawan duniya sai an bata Allah wa alimun muta'allim shi yasa kaga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk lokacin da zai ma sabai da sai ninka awatar musu akan duniya wata rana suka kafu kan talauci ma ke ce man fakar a sha alaikum walakin a sha an kusa alaikum duniya fa ta tanafa fiha ba talauci nake je muku tsoro ba gidi annabi ta sai ce jiya muku tsoro ke ka aje a fada da muku duniya a shin mu da muku duniya ku dinga gasa ce kamar yadda yahudi da nasar su dinga gasa ce ta halaka annabi ta sai ce sa takununa ma ali asara wa umur tukiruna kun ga bayan na tayi tahiya tana tahiya karshe karshen duniya za a nuna muku san kai mutane za su dinga shugabanta ku amma su yi handama da babake da dukiya kuna ji kuna gani kudin ku ne gonakin ku ne gurin ku ne za a yi handama da babake ne za a murkushe yunwa ma ka dinga kashe za su ma dinga wawushe kudin hannu kai har ma za su dinga tinka muku kashi za a maka yanko in baka ba da yanko a tinka ma kashi ya amsa a kwace kudi zuwa nan gaba sai yanyan yanko za ka ba baka ba da yankon ba kawai jami'in tsaro a kama a ta kishin sai an kwato yankon kaga ai yanzu misali yanko jaya wani ya ce an maza ko to akwai lokacin da za a yi kashi za a ba musulman mai ba da yankon ba a amshi yankon kuma a cishe shi saboda ya ba da zai wasu Allah ya isa shi ta kasa sai a ji Allah ya isa a fika mishi a fika mishi kashi to wannan wata za a yi wata abu suka ce kuma ya ce sa ta aiku na mini wasu kiro kuma za ku ga wasu abubuwa tare da su ku ringa inkari ku ringa ganin su suka farka fara haka suka ce to fa ma ta amurna ya rasulullah afala nuna bidhum muwatsar da su ma me kake umarta mu ni hoto na hoto da su annabi ta sai ce la fasbiru fasata ku ya alfa ku dawo kan ku yi zanga kan ku ka sa akwai wanda suke masu wankin kwakwalwa daga turai za ka ga wasu ma suna zagin malamai malamai sun hana ɗaya zanga zanga malamai an ba su kuɗi malamai an musu kaza yanzu wannan magana da su ta gona wuta ana rubuta ta kaga ɗaran zai rubuta magana da yan ba wannan magana ma da suke ce an ba malaman Najeriya kuɗi an ba su kaza an yi kaza ita ma wata na nan ana rubuta ta me ake guje musu ya za a yi wanda yake hangowa da haske na Qur'ani da Sunna kawai da molan kawai alhamdu ma aka sa shi sai dai a yanka shi wani la ilaha illallah wai dai ce la ilaha bai iya babbar da kuma mutanen da suke karanta Qur'an da Sunna suke leƙa abuwa sun san me annabi sallallahu alaihi wasallam sun gaje sun ga yau sun karanta kaza sun ka ce kazan nan babu to akwai matsala ita fitina ma wata da jagora in aka hoto kowa rai shi zai baci ba sai ta sha kuɗi ba in al'amari yau ajiwa ba kyau suke shafuɗe irin yadda na sarfa na tsayyar yawa abin da yake ce ala ara kalalar rama da wani gwanda wa yushiku an yakuna da hawa فإن النار بالإيلام تدفع وإن, وإن الحرب أوله كلام فإن لم يطفئها عقلاء قوم يكون يكون يكون وقودها جثة وجثة وهم أعقاظ بنو أمية أم يام فإن كانوا لدينهم يام فقوموا فقد هان الإسلام yake shagube ya ce lalle ina ganin sassa kankanin karmami ina ga wuta ya ce amma wa tsora kaɗan wannan wuta ta fatsama ta tashi ta zama gobara ya ce in masu hankali a cikin al'umma ba su fice ta ba ya ce to zan zaman to lalle abin da zai kama tata tukkuwar kawunan mutane da gangunan jikin mutane shi ne zai zama to makamashin mutane ya ce to a kullum yana ta'ajjub ليس الشيء يجي إلى قتل الأجل أيقاظ يوم بنو أمية أو اليوم وي قبيلة بنو أمية شن أفرشتكي حكم جسنا أفرشت yace to fa in kanu ne ne mu yau in yanzu barci suke fa kuma ku karhani su bar a lokacin farkawa yayi malamai sai suka ne suka ga lalle wannan al'amari na zanga zanga da ake ta zaƙin wa zanga-zanga da sarki ba su kai wata mai biyu dama ita zanga-zanga ne ko yi ce da yahudu da tsar kuma kusa ta da Allah idan ta ba mu da sarki ita zanga-zanga kuma zanga-zanga ba ta bi a mutane kirki ba ce daga yahudu da nasara aka samu da sai in shi'a ɗabi'a ce ta ashabu jahili su yi hoto na hoto su nuna kaza amma musulunci bai a yaƙar zanga-zanga sunnar manzon da sassar abin da nan sarasa ya faɗi a nan sarasa hanyar ya kai sai aka rinka samun wanda su ba su gama gane sunnan ba suke ta ce ai kai zanga zanga ma ya sai ake turawa a yi gungu sai a tura je waɗancan mutanen ba san sauran su ta a kira tun da kasan sama mun bari da ba yanzu ka zo aka kira aka ce wani hujja kama da wani akan zanga zanga sai to gaskiya ni ina ga kaza kaza har so ta kai sai a fahimtar da shi a gare da shi to wannan tsau tsarin ya ka dauko to sai ake ga waɗanda da su ce a hutu a yau sai a ga zafin gaba mu sai wasu ya ce a a abin nan ba shi to an tsare shi ilimi sai ya janye ya yi tsarabi su kuma yadda ce wai an je an tsara shi an ba shi an biya ka san jahili baka iya zamna gari banza baka iya kale ka zamna gari banza suka ce turundo daga masar da ina ne aka ce sai na mutum ya sa rage shi a mulki ya hana daula ya hana kaza matsoraci ne ma bai ma je shi ba yakin badar ma mu baya ma karkashin bishi a bai ka ahli badar da aka ce yan aljanna ne babu shi a mazotin badar aka gama dalilai guda goma tuhumomi kawai na ƙarya da cin zarafi da abin aka tattara su kawai aka tattaro zamna gari banza kawai wanda su da majira suke kawai a ce sauki ke suka zo suka zagaye madina aka iya to in ka tsara su zamna gari banza kana iya tsara sama ba ka iya ba su umar ita zanga zanga masa da shugaba kawai aka hudo shi kenan kawai a wa za ka iya hanawa kai dai ka tattara amma ba da raga ma da can kai kanka ma ba ina shugaba an maka ce ka shugaban da kashe ka shi kai shugaban da ka hawa sai dai ya za ka yi a tsaya a tsaye da ka sai ta ce munafiki ne an kira ya ka tsawaya wani zai ce munafiki ne mai jan haushin ka kawai ya yaƙe ka daga nan a huce ka kanka to kaga abin da ake tuna wa mutane in aka hutu kuma sannan a lokacin da ake wawa da barazana kamar akwai wani abin da munafikai ke amfani da shi yanzu ka ɗauki wancan fitina da ta faru kamar ka fi jawo ka ɗauki irin wannan abubuwan da suka faru me ya jayo kaga ai wasu munafukai ƙasar Usman su suka yi amfani da damar kawai da suka ga jakun an daina ga an hutu ko za a yi maslaha kawai sai suka tsara gidan kuku ko macen kuku ko macen kawai daga can gurin mun haɗu ku ya da zango nan gurin muna kowa an ba ku masauki da safe za a zo a zauna a fahimci juna wa amurin juna bayan wancan munafikan wanda suka haddasa wutar kashe sai na Uthman sai a hudu su sai a zartar musu da hukunci wanda ya ma fahimta ce dai na Ali yana ga ga tausayi ma khalifa ko baya saboda al'umma la yasilu illahu qurban la qiyada kawai haka kara da ba ya ba ya gyara mutane dole ya yi ruwa Kina a zo a tabbatar da shugaba in ya so shugaba in mulki ya tabbata shi shugaba zai sa sai a zakulo ɗaya da annabi sallallahu alaihi wa sallam kaga kafin abin da shi da aka rada shugaba shi yasa aka fashi waɗannan kwanuka litinin talata laraba kaga karshe da dare sannan aka bane maza bayan yama sai na abubakar mu baya to da shi shugaba shi zai hudu mayan da zai amma za ka zo wanda da ka kaza za a yi kaza waye shugaba kaga babu shugaba to sai da hali a yi mu baya na kai mu baya shi ma yarda a zaƙulo su dama zai hudo su ya tsaro su kuma raguwa suna ga kasan zahirin takaicin abin da aka suna ga kawai sun da dukkin mu ga baki ɗaya abin nan ya yi mana ba kafin shugaba a yi mu baya a zaɓo su kar a je a masu yana na a mu baya a shi masu kashe shi saboda haka ka a yi mu baya a mu haɗu ƙarfi da mu kamo su in yi so muka aka zartan musu sai a naɗa shi dai shi ma ka a naɗa shi ka kashe shi kare a kaga ijtihadi ne ijtihadi to sai aka ma sai dai alimu baya sai wancan bangare suka ce a a lalle tun da ba a hudu ko da ba za mu yi mu baya a a mu baya a sana ce a to yanzu sai aka zo a halice lalle duka gabaki ɗaya a zo a gane ma juna a yi maslaha a gano bakin zaren tun da dai abin nan ne kawai shi kenan za a zango kawai sai suka yi amfani da gari kawai sai wasu suka ce ku ku je daga can ni mu zo daga nan kawai sai ku wani halittu biyu kawai daga can sai suka ware jin ruwan kibiya su mace a mu da aka ce kenan yaudara mu ce suka yi kenan yaudara ce suka kenan su gargashe mu kawai shi kenan sai aka sarki kawai sai aka sarki ya ki bashi da abin nan wata an san rubu shi kenan waye ya kashe ka tsala tsala ya dauko qur'ani aka sare ne wanne haka a kashe wance a kashe wance haka karshe ne da aka mai faruwa tsawarin abubuwa da rikici kowa yake ta kai sai da na haka yake ɗaure ɗauko takobin da na zubar da Allah yana kuka ya ce ba yau ba wannan ta ya yi ma nan sarasara saboda yadda fitina to kare ka ga gudun fitina tsakanin su ba to abin da ake gudu yanzu in fitina wutar fitina ta kullu wata matsala za ta biyo baya akwai matsalar boko haram akwai matsalar masu sa araba akwai kafirai ta koyi akwai kaza akwai yan kirinafi akwai yanzu duk za su fake da wannan abu kawai sai su jaza fitina dama suna ta mun shafi mun sai ka ga abin wasa wasa wasa wasa kawai sai a saka shi kuma lokacin da duka gene gene duka babu abinci to ka yi hikimar malamai yanzu na da kayan da sai da tunanin malami da nan kusan na gari ba su kuma yanzu shi kuma abin da ake ma kallo karka ce ai mufakkiruna ne mufakkiruna kai da su ba ku da bambanci wani mufakkiruna a ce ai wannan masana halayen da adam halayen da adam kuma in dai ba ka qur'ani ba ka san halayen da adam molan kan ba abin da ka san halin da adam ta qur'ani da sunna da tafi yanda Allah ya raka da adam ya faɗi ma halin da adam amma duk wannan ba su su kai mutane su gabar su ba yan warar hula ne yan wane ne wani warar hula ai na ke da warar hula a musulunci kai yanzu ke ne ga wani shugaba ka koma kana cin bindu ne shi dan tawaye mace ga wani shugaba da mako ka dawo kana cin dundu da shi duk abin da yake ce biyawa duk su suka kai mu wannan yanayin gwada muka kai kana mulki ana ma cin dundu ne kana mulki duk abin da kai in ra'awu hasanatan da fara wa in ra'awu sayyatan azza duk abin da wani mai mulki zai mai kyau ba za su fadi shi mara kyau shi za su fadi kuma ana ta maka ana tsine ma ana ma Allah ya tsiri wanda gama kaka kai yanzu kana tunanin a duniya da kone wanda zai hau mulki kawai zai gaji haushin talaka kawai shi buru shi kawai talaka shi na musulma kawai shi dadi ya koma yana dariya ai dole shi mai mulki ba zai zama na kirki sai an kama shi abun biyu ne khiyar a iman alladina tuhibuna wa yuhibbuna wa tad'una lahum wa yad'una lahum kuna son su suna son kuna musu addu'a suna musu amma sharra'i masu alladina tad'una wa yad'una mu muna tsine musu su suna ayyau muta talakawan mu ayyau da wajen marasa gobe haka ne ma ake sai shugaban ya je yo bara a kasashe da wane ne da mine ne zai samu wani abu ya zo ya yi iyakan an zo murna za a jinjina mishi tsawon ya hau ya yi jinsa sai ya wani kawai gaba ɗaya zo ma ya warka da ya ce muna fitin banza kuɗi ne kaza a kai kaza kaza sai ta sanyin zuwa ya ce da wajen talaka marasa gobe ni da abin da ne ma rikar haka ne ma ake muna da an su suna da an to shi ne can da muke da an su ma haka in za a ɗauki wanda ce talaka na ba su da ba su da ladabi da biyu kare ka talaka an kasa kaza ba ma muku kaza ba ma kare ka kasa kaza lakon ma sai ka biya sai ka je da kaza amma mu a kyauta duk kuɗin nan da muke zuba amma mun sanin mu ma kuma muna cewa kaza su ko kuma ko kai ne ka hau kana fama gyara abubuwan da dole ne to kana fama gyara wancan kana ma maka ɗaya da can kuma kai wa kai kai ɗaya kuma yanzu zawa za ka yi wakilin kare da magaram sai ka hayo jirgi ka zo ka same shi yau ka ce haka hannun ka masu yayi wannan dan wani kishin jini za ka yi wanda an ba shi mace ya yi kwana da kuɗin ya ci to tantan yin ka za ka hau wancan ka ba shi ya ce a aika kuɗin ne ne kaza kaza har yanzu kayan musu zo kuma ƙarya ce yana kayan musu zo ba kayan musu zo ba wancan ma yana abin bai zo ba haka ne maza a yi wancan ma cewa jirgin ya rantse da ya koda abin wancan ya sa kamfani kaza bankin ma ta kare to ya ga iya da wani ka gani yanzu ta za ki furefe furefe rambar rambar wane duk sai ka ji ka ina za ka iya wani abin bisa biyu to in ma wane ne yake mulki shi tsarin mulki haka ne kawai ka sauwa gidanka ka mulkin gidanka ne in kai mushe ne a kake gudanar da makarantar ka da wannan din kai a kake to kaga abin dole kamar da ya kamata a ce akwai abin da mu kalle shi a mahanga ta to amma su gama gari ba su gane har yanzu famar da suke kaga sai sun jangwar wancan abin kuma shikenan sai sai sai sai kuma su yi surutu kuma lokacin a rasa inda to shine hikimar malamai da suke bibiya suna ta kokarin su nuna musu ya kuskure ne su kuma suna zagin malaman suna la'anta su suna aibanta su suna musu sharri da azafi da yarfe shi kuma arziki ba mai ma wani bangaban ga arziki ko tun da aka duniya akwai talaka a wani kuma ba a ce ma ba malami kawai talaka ne kaga malami da san sami mai musa ka ce kaza ka san ya yi samu kuɗin shi ka san ya yi samu kuɗin shi hanyoyin samun kuɗi yawa mutum zai iya cin gado za a iya ba shi kyautar kuɗi zai iya yin kasuwa zai hanyoyin samun kuɗi ɗan tana yawa shi ke nan zuri wanda kai da kuɗi sai ka ce ko sata kuɗin mutane haramun ne ya ci wasu salatu kabla zuwa ba'ada wannan sallah kenan duk wanda zai da za a gina mai gida a aljanna kare ka kaga kyautar Allah bani la wala bihi na faisa fil janna raka ko goma sha ayi ne to amma mutane nawa ne a cikin musau da mu ba duniya ku muke so ba la aljanna ba ce ne yanzu nan kace mu shiga kaza za ba da duk shi amma kace ma nan ga wani wuri in dai kada zuce shi insha Allah kuɗi ne ka kan gobe kuɗi ne kuɗi ne kawai nan da lokaci kaza za ka yi mugun kuɗi ina jin kusan dukkan magaran sai ta yi maka ceton ya wannan wuri da ababe shi kuma ko me za ka ke kawai da cazi in ma mene ne shi zai shi shi yasa an ta zo aljanna wani kullum daraja ta bi ma'a kuma dole da zalika yau mustafa yau mai yaji ma ko yau jama'a zalika yau mustafa kuma ko ya kake sai ka ci da yasa saboda in ka ga garaba ka kale kawai ka ashabi in yau ka yi an gina ma gida aljanna gobe kai za a gina ma aljanna shi mun kai kuma gida aljanna ba na laka ba ne da birki da wannan kan za a ce da Allah an gina ma gida a waje kaza gida aljanna ya kake ka mutum ne wanda zai gina gidan shi sai ya yi yanka ya yi waye ana biki ana shagali har ma ce maka ya gida kan barci saboda ya gidan shi gida ne wato na duniya to dan Allah ce ma ga wani abin nan kayi shi za a gina ma gida aljanna a da magana in kai kaza yaya to wai a ce ma a aljanna za a gina ma gida kuma birkin zinare raka a sha biyu kawai dan Allah ka ɗauki wannan abu raka a sha biyu kuma wai ina talaka a duniya kuma in daga kin yin wannan in zama talaka a duniya zama talaka a lahira ai kaji kunya talaka a duniya talaka a lahira in wance yana fansamawa a duniya kai kamata ya ka zage ne don kai talaka dan aje lahira ka mai kwalo shi lamarin lahira abin ya sha bambam za ka ga wasu kamar kudin hausa tashe su yau shirin kasafin mai yawan kyamata amsali sa ta dusu mu na fi arzuyi za ka ga wani da shi ne shugaban kasar ko kawai ya kasan shi bai wuce kudi ba na sassafe shi shi ba baki ko mai jawa kar ka ɗauka wai mutane za a tashi ne da sojoji da yawon da dogarai da wane ne da ga sarki da rawanin shi da tare shi da sarki da shugaban kasa da kowa kowa sun jirgin shi ko ba wanda zai je da dogare suna saki mai baya sakan shi ma ki bai ma so a san shi da dogaran ma za a kowa sakan shi ba ma zai so ba a ce ma sun san shi to da lamarin ba nan ba to in ka bi Allah ku ne mu fa da Allah shi ne kaga ake san mutane ya zama zo mu zage ne dan ko kawai zaman to mun samu ka san mu na ibada dan saboda mu je lahira mu ji daɗi amma da dole da kake ga babu wani daɗin yanzu ba wani abin da ya tura na daɗi in ma kana tunanin wai ka ji daɗi an kare in kana tunanin mawa duniyar nan za ka ji daɗi dama ita ba a yi ba ma da a ji daɗi to balle yanzu kuma zancen jin daɗin ta ma kai duk abubuwan da kake shi kawai yau in ka ji kaza sai ka ce ina ji wani ita ce mai Allah kare gobe wani abin ya tun karo ka ɗauki tun daga corona da ana jin matsali kaza matsala kaza sai ka ji ko ta jaraba sai ta ana kaza ana cewa kaza wai wai wai ko wani bala'in su zai ta mantar da kai wancan annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce wai wata fitar da tsofaffin kamar sai samartar da kai Allah zai kauna wanda ta gabace ta to shine ake in wani wahala ta zo sai ka mance da wata wahala ta baya hallau gaba sai wata wahala ta zo to haka ne ma ake ta to me hankali mai tunani shine wanda zai ribata ya dinga bautar Allah subhanahu wataala kaga kenan ka rasa duniya sai ka to kuma kana kyautatawa sai ka ga duk kuma tsananin da musibar kai sai Allah sama dangana da hakuri sai sama kana'a bakin gwargwaron abin da gare ka kawai ka kamar duk duniya ta kace kamar duk duniya ta kace kuma me kake nema ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya zaba rajul amin fi sirri mu'afa fi sirri wal huquq yawmi fa kana ma inda lahu dunya bi afatina in mutun yawa ya gari amin fi sirri kana da amin fi jama'a kudi ni'ima ce ta Allah lahiya ni'ima ce ta Allah amince ni'ima ce ta Allah a ce kai kake da duniya nan gaba ki daya amma baka da lafiya tana da amfani wajen ka ba ta da amfani wajen ka a ce kasar ku sai ko ta kasa arziki amma ba ku da aminci aikin banza ne to shi aminci yana gaba da arziki wannan kasar talaka ce amma tana da aminci wannan kasar mai arziki ce amma ba aminci to wannan kasar mai aminci ta yi arziki a kawai ka gani alam tara kai fa zaraba Allahu masalan qaryatan aminatan ko aminatan yatiha rizquha ragadan min kulli makan fa kafarat bi anqillah fa zaqa Allahu libasan fi al-khawf bima kanu yasra kaga aminci kenan ka qaryatan amin alamai ja'ala Allah subhanahu wa ta'ala ce ila fi quraish ila fi rihlat ash-shita'i was-sayf فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف to kaga aminci arziki ne me yasa muke wacce da nema yanzu kasashen da ake tashi hankali dan Allah wanda suka sa bai kudaden su a bankuna da ba aminci wannan kudin kana zuwa daukar su wa ma za ka tarda sai dai ka tarda banko ba komai ci in kai kake da kuɗi cike da garin in ka tashi wuta kawai da gudu za ka gudu gudu da gudan raka da iyanka da dukiyanka da kasa ta shi hankalin zai manta da kai himman zuciya kake ka wuce kaga arziki bai amfani ba kenan ni'ima ta aminci ita ce to kuma duk lokacin da Allah ya ma mutane ni'ima sai suka ki ganin ni'imar sai Allah ya kwace yanzu duk masu arziki na kasashen da fitina ta ballan ne me musu amfani to ka ji abin da ake gujewa mutane da kafan fitina in kace ka sado ta to ita matsalan ka in ka zo duka kuma sai Allah kwace ta abubuwa waɗanda ke karina saboda haka mu san cewa kuɗi ni'ima ce aminci ni'ima ce lahiya ni'ima ce amma mu san lahiya tana sama da wata amina fi zurri abun fi jismi da karshe aka ce wala wuquti yana da abin da take kaga yadda aka ka aminci yanzu in ba aminci mu san nawa ne a ce maka gari ya can amma ga wani zaki da gurbi ce yana bala'in jin shi ruwa yana saman shimka ina jin sai dai ya bushe kishirwa ta kashe shi ba zai tafi ko bayan kawai zan zaki ya lamu ne shi ya kwamace ya tsaya nan gurin guraren da fitina suka fitina ta dinka faruwa kamar misali su'ud na daulatul islam kale ka misali a lokacin akwai mutanen da aka samu wanda musiba ta sa wasu suka shiga cikin rishi akwai wanda musiba ta sa suka je makwantai suka binne kawuna saboda musiba ta sa kai bayan ƙura ta lafa da aka dinka mutum wata bai ganewa uba uba bai ganewa ta an zama faruwal masu ran wani ya kwana wajen ishirin bai sa ba abinci a bakin wani kwana arba'in ganye ne yake ci ya laɓe a mafantai saboda kan ya hutu a kashe shi kawai sai ɗan cire ganye ya ci babu ruwa ba abin yana ta mare ya sha hutsari ya sha wani abu haka da aka ida da hutu wa wannan da dan da aka wato wa da kane wani bai wannan bai gane wannan ba fushi ne ko gazan shi wannan sau da bala'in tashi hankali da aka dinga samun kai kaga bala'in tashi hankali kuma da Allah subhanahu wataala so jarrabawa tun da an kashe mutum adadi sun kai wajen miliyan dubu miliyan ɗaya da wajen dubu ɗari takwas adadin mutanen da aka kashe wanda suka yi jinji ga rauni to ya za a binne wa'ancan ya za a yi saura su iya binne mutane don aka zo gida aka tardo gidan ma kawai gidan wani gidan an taro duk mutane gidan sun mutu ko kawai sai a liƙe ko a cike ma a irin wannan ne ibn asir yace wani gidan an liƙe irin wannan gidan kawai da aka zo daga baya wata ranko da aka sai aka tardo dan yaro gashi na a gehe ga wata karya na nuna karyar da yake sha dan jariri ya ce kai ni na gama yaron da ido ya ce na gyara da ido na bayan ya girma aka nuna mashi sau da musiba da sa da hankali wai a nuna ma abinci ɗaɗan yadda yake laɓewa don saboda ranki ya samu ya kusa da ranki to kaga wannan ni'imar ta lahiya ni'imar nan ta aminci ba karamar arziki ba ne ba duk in ka samu wannan duk abin da ya kuce ma mai sauki ne inda rai da lahiya arzikin ka ba ka mutu ba ne ka babu wani wanda zai mutu da ci mai arzikin shi إن روح القدس نفث في روحي أن النفس نفسه تعتاد تكمل رزقها وجاءها الله وجاء النهار قسمنا بينهم الشتى في الآخرين إن أربع أرزق ما وعلى شيء كتيبا إن أربع to kaga in Allah ya kima mutane ba su gani ba su sako ma ne kima shi ne so abin da duk ake nuna ma mutane ko mi sannu sannu sannu sannu amma nan talauci ma haka ba za mu zo marfakar a fice alƙwala ya za a zo lokacin da mutum zai ɗauko ya kama kare da kuɗi ya zo ma da kada ce gaskiya wani ni ba da bukata wani ciyawa inda wancan shekarun ne ka kamo ina da bukata amma yanzu gaskiya ni ba inda zan samu ciyawa ba kawai sai je ka samu wani can daban mabukaci amma ni ba abin da zan yi to ka gani dama kuɗi ba dan bukata bane ba to komai Allah ka arzikin ga komai nan ba birjin iya dai karshe ka ci ko ka sha ko ka yanzu ko to duk abubuwan da zaka bukata ga to me zaka yi kula za in shi duk ma abin da ka sani ba ka dake shi ne ke amfani duk abin da ka sani ne wannan ka dake shi ne ke amfani ibn Taymiyyah ce in ba wannan ba yace ai ka ga misali zinariya ne ita ce mafi kiman duki a gaban kasa yace to da Allah inda dijili na duniya ga baki daya Allah zai mai da shi zinariya yana da amfani yanzu a ce kasar Nijar gaba ɗayan ta zinariya ce ko gaba ɗayan ta mafiyar ne in an yi shirka bai wato an yi kaza to man za mu ci ko zinariya za mu ci kaga dole kaɗan ne ke da amfani ka gani inda Allah zai mai da duk duniya dutsen zinariya gudan ma'adani mun rayu mutuwa zani to wani lokaci dan adam in ya rasa abu ka san sai dinga ga kawai wannan abu shi ne shi ne shi sai lokacin da kuma ga abin kuma ba kuma sai tashi hankali ne shi shi Allah kare yana ibada tana da tsada wasa wasa jalatu tilawa sai kuma sujjar tilawa lil ari ana sujjar tilawa ga mai karatu qasidil istima da kuma wanda ya zo ke nufin saurare ko ba kai ba kake karatu ana ran ma yana tilawa sai karanta sujudu tilawa kai ma kai in kana qalu salihan lil imama in har mai karatun ya dace malimanci ya ya kuna zakara a ce mai karatun namiji ne ba mace ba mace tana sallah tana karatun ta ba higa sai ba ka saurara ka baligan ya zama baligi mutawaffi ne zama yana da arwala ghaira qasirin istima'in nan hukun qira'ati ba wanda dama da ya zama na dariya ba ne kawai don kuji shi ne zaƙin murya ne sai ya zama yake sai shi dama ba dan Allah ne ke kurum don kuji daɗin murya shi ne ke in ya su jure tsira ma kawai wannan in ya karanta ba ya kabi shi saboda ba dan Allah ne ke kenan sujada ta tilawa ba ya rawa sujada na ta tilawa ka zo ka karanta wata ya gaba sai ka karanta sai ka tsallake ta ka ce wa yusabbihunahu wala kawai kike ne ta a'a ka gani saboda haka a dole ka karanta sai ka karanta kuma kenan sai in kuma ba ka yi ba ma ka karanta ne babu zancen ka ketare ka dan kawo wani dan dungu yadda wasu suke yi a a wannan ba ba ba ba ba daidai bane wannan kuskure ne duk wanda zai karanta sujudu tilawa to in ka karanta ya zama so kenan kayi wannan amma ba wai ka ketare ka fadin ba ina ga nan gobe kuma ka mutu ya zama jami'i yau in mun zo sai mu karanta ajiya na sajadatu da guraren da aka yi ittifaqi da kuma guraren da aka yi ikhtilafi a wurin sunan salawa insha Allah kuma mu ko so kan sallallahu alaihi wasallam na'am na'am sai ana yi wadda ko a sallah ko a wannan a kudu ba sai da na umar yana saman mumbari ya karanta sai ya tsira sai sabbo ya sujjada ko a makaranta liman mala yana musu tsari yana ma ɗalibai tsari ana yi in kana sama abin hawa kana imani kamar yanzu misali kana saman doki kana tilawa ko kana saman mota kana tilawa misali ko kana saman wani abin da ba ka yi wannan ba kana tira sai ka imani in ka zo kai kana yin imani shine a sujud akbar ke na haka kasa bai ka akai goshin ka mai halitta kai imani ɗalibai ana karanta musu ke sai dai inda misali ake ma mutum darasin karatu ko kuke tikira ina aka yi kuɗi shi ke kana kira da shahidi za ka mai tashi so ɗari kaga ba ce wani jin da kai wannan kuma sai ka su yi tilawa sai ka iya tsara Eh, mata akwai hukunce-hukuncen da ya shawo man da su kama da kasu da shi ne askar da wani daidai in tsakanin su ne shi ne amma malami ne ke koya musu kasi in dai manya ne sai dai yara ne dan koya musu kananu sai amma manya ne malami ke koya musu kasi sai dai in su ne junan su suke muraja'a ko kuma abin da sai su insha Allah ta'ala na musulmi Muhammad وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى آل محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى آل محمد وعلى آل محمد ورحمة الله وبركاته